الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a shekul imam alhafiz abu abdurrahman muhammad nasiruddini al'albani rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun shiga cikin matashiyar magana wanda malam ya mata take da tartilul qira'ati wata hasinu sauti biha mun karanta waɗansu daga cikin hadisan da malam ya shigo a ƙarƙashin wannan babi wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga kan gabar da malam ya ce wa kana ya amuru bi tahsini sauti bil qur'an farin jakada sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin umarni da kyautata murya da karatun alkur'ani wato idan mutum zai yi karatun alkur'ani ya kyautata muryarsa ya yi karatu wanda yake mai kyawu kadda ya yi karatu ko jila ko jila kadda ya yi karatu ya yi shi ba tare da ya kyautata muryarsa ba fayaƙul ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadithi na albara ibn azib wanda al'imam ibn maja da al'imam addarimi suka fitar da shi da kuma al'imam abu dawud hadithin albara ibn azib wanda al'imam abu dawuda ya fitar da shi dan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce zayyunul ƙur'ana bi aswatikum ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ku dinga yi wa alƙur'ani ado da muryoyinku fa inna sautal hasana wato haƙiƙa murya wanda take kyakkyawa ya zidul ƙur'ana husnan yana ƙara wa alƙur'ani kyau lokacin da ya zamanto mutum yana karatu kuma allah subhanahu wa ta'ala ya hore mishi murya wanda take mai zaƙi yana da murya mai daɗi sai ka ji yana karatu kamar kal ya tsaya za ka tafi wani guri amma saboda jin daɗin karatun shi ya hana ka ka tashi to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ku dinga yi wa alƙur'ani ado da muryoyinku ku dinga yin ƙoƙari wajen ku kyautata karatunku na alƙur'ani kada mutum ya dinga yin karatu na alƙur'ani na je kana yi ka wannan hadithi albara ibn azib shine rawinsa kuma hadithi ne wanda al-imamu abu dawuda ya fitar da shi amma fa inna sautal hasana yazidu al-qur'ana husnan wannan yana cikin sunan na al-imamu darimi wa yaqul ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana fada a cikin hadithin da al-imam ibn majah ya fitar da shi Mazala ce, Inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an, lalle haƙiƙa yana daga mafi kyawun waɗanda suka fi kowa daɗin murya wajen karanta Alƙur'ani, allazi iza sami'tumuhu ya ƙara'u, wanda idan kuka ji shi yana karatun Alƙur'ani, karatun Alƙur'ani yana tashi daga bakinsa, hasibtumuhu yakhsha Allah ta'ala. za ku kyautata mai zaton yana tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Wato wannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yi mana bayani dangane da abin da ya shafi mikiyayi irya. Mu guji yin karatu don mutane su ji su ce muna da daɗin murya. mutum ya dinga yin karatu ya kyautata muryarsa amma kuma kada ya yi takallufi akwai lokacin da za a ga cewa mutum ya kallafa wa kanshi abin da ya fice ƙarfinsa kaji wajen takallufi har ka ga waɗansu haruffan ma yanzu mutum ya fidda su daga cikin hayyacinsu kusan za ka ga wajen ha'un kaji wani hal kusan ha yake cewa sai ka ji ya siranta shi siranta wadda ta yi oba ta huce oba wajen abin da ya shafi sadun sinun za'un za'un za ka ji yadda yake faɗansu sun fice oba wani lokacin za a ga inda za a taka wa mutum birki kai ka kasa ganewa ina ne gurin gyara ɗin amma ka joni ya ce kaza za ka ce kuma yadda shi ɗin ya faɗa wancan ɗin shi ba haka ne to amma saboda ta kallufanci ka ce sai ka yi karatu irin nawa ko in ce sai na yi karatu irin naka to sai ga cewa waɗansu lokuta ana fita daga cikin wato makasudi na karatun alkur'ani din a yi saboda neman lada saboda neman kusanci a wajen allah tabaraka wa ta'ala sai ya zama hakan din ya gagara a dinga yi saboda ya zan gyara muryata ya zan kerewa ne ya kuma zan dinga yi wa mutane na gadi wajen karatunsu mun gane da kyau to shine ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin hadisin jabir manzan allah ce inna min ahsanin nasi sautan bil qur'an lalle haƙiƙa yana daga cikin mafiya kyawun mutane wajen daɗin murya shine allazi iza sami'tumuhu yaqra'u wanda idan kuka ji shi yana karatun alqur'ani hasibtumuhu yakhsha Allah ta'ala wato za ku tsammaci cewa yana yana tsoron Allah subhanahu ta'ala za ku kyautata mai zaton cewa wannan wato bawon Allah ne mai karatu dan Allah akwai wanda idan ka ji karatun shi ma in ko saboda wato yanda yake lamarinsa dama da ka gan shi ma ka san cewa akwai jijji da kai akwai kuma rena na ƙasa da shi to akwai amma wanda idan ka ji karatun shi zaka ce ka ji karatun ahlul qur'ani ahlul lahi wa khassatuhu wa kana ya'muru bit taghanni bil qur'an ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana yin umarni da a kyautata karatun alƙur'ani mutum ya kyautata karatun alƙur'ani ya yi attaganni bil ƙur'an ya kyautata muryarsa da karatun alƙur'ani fayaƙul ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam yana faɗa yana cewa ta'allamu kitaballahi ku koyi littafin Allah alƙur'ani ku koyi alƙur'ani ku je makarantu wanda ake karantar da alƙur'ani ku zauna ku dinga karatun alƙur'ani a koya muku a wajen masu shi wata ahaduhu sannan kuma ku dinga bibiyar karatun da kuka haddace na alƙur'ani kadda kuwa alƙur'ani rukunsa kainar kashi gurin da ka haddace shi na alƙur'ani in izu ɗaya ka haddace to ka dinga yi mishi mu'ahada ka dinga bibiyar shi lokaci bayan lokaci ka dinga muraja'ar shi da kyau da kyau kada ya zamanto ka sake shi ya tafi ka haddace izu ɗaya amma kuma ka shiga cikin wata takima izu ɗayan nan ga baki ɗaya ya rotse sauran sumuni ɗaya ko sumuni biyu ka bari ya lalace waƙta nuhu ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ku dinga kula da abin da ya shafi alƙur'aninku ku dinga yin iktina'insa ku dinga katihunsa irin tilawa a ce har akwai ana kauɗarta to ku dinga yi wa alƙur'ani hakanan wata gannau bihi sannan kuma ku dinga kyautata muryarku da karatun alƙur'ani lokacin da za ku yi karatun alƙur'ani ku yi ƙoƙari ku kyautata muryarku ku yi karatu mai kyau wanda babu rashin kyautatawa a cikin karatun nan ku kyautata shi Allah ce fa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannunsa shine Allah subhanahu wata'ala lahuwa ashaddu tafallutan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce lalle wallahi alqur'ani shine mafi tsananin kubcewa daga zuciyar wanda ya haddace shi min al-makhadi fil uquli daga al-makhad wato taguwa mai haɗi fil uquli a cikin akalata wato yanda alqur'ani yake kubcewa mai shi idan yayi sakaci da shi to yafi yanda taguwa take kubcewa mai ita idan ya bar wato akalata ya saka mata akalata ta shiri yanda taguwa za ta shiri idan aka ce almakhab ita ce taguwa wanda take mai haɓi wanda tana da ciki ana ce mata almakhab saboda almakhab ita ce naƙuda fa a ja a halmakhab ila jid'in nakhla qalat ya laita nimitu qabla hadha to amma anan abinda ake nufi da almakhab sune al-ibil raƙumma ɗin kansu lahuwa a shaddu tafallutan lalle alƙur'ani shine mafi tsananin kubcewa daga zuciyar wanda ya haddace shi kuma ya sakaci da shi min al-makhadu fil uquli daga raƙumma daga kubcewar raƙumma daga cikin akalansu to haka alƙur'ani yake idan mutum yana so ya ji tilawarsa ya ji haddasa kullum budurwa to dole sai yana mata yayyahi dole sai yana bitar ta yana muraja'a da kyau amma muddin zai shiga cikin wata sabga ya bar muraja al-qur'ani tsawon sati ɗaya sati biyu sati uku to sai ya dawo ya ji wani nusu ɗin kamar ma bai taɓa haddace shi ba ya ji wata sura ɗin waɗansu ayoyin zai iya kamowa a cikinta amma dai ya karanta ta min bidayatiha ila nihayatiha sai dai an yi muraja'a za a ga cewa wannan yayi wasa da haddan shi kenan idan aka ce ka haddace al-qur'ani to yana da kyau ka saka wa kanka wurdi wanda yake nauni na kowace rana wurdi na kowace rana kowace rana zan dinga karanta izu biyar don bayan kwana goma sha biyu ina da saukar alkur'ani kowace rana zan dinga karanta izu shida don bayan kwana goma ina da saukar alkur'ani a wata guda ina da sauka uku kowace rana zan dinga karanta izu goma don bayan kwana biyar ina da saukar alkur'ani a wata guda ina da sauka shida kowane kwana uku zan dinga sabkewa alkur'ani kowane wata din bayan kwana uku ina da sabkar alkur'ani kowane wata ina da sabka goma za ga cewa a haka kaya suke taruwa amma in ya zamanto ka haddace alkur'ani sai kuma kace tunda ka samu shahada dama ita ce makasudin to sai ya zamanto ka yi wata ɗaya wata biyu ka zo an bincika alkur'anin ka a jiga baki ɗaya gwanda ma mai izu goma mai kyau ya fi naka wannan saukar ƙur'anin da aka ce kana da mun gane da kyau wa ya ƙul ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadithin abu huraira wanda al'imamu bukhari ya fitar da shi haka al'imamu abu dawuda da al'imamu hakim annai saburi sun fitar da shi mazan allah ce laisa minna mallam ya tahanna bil ƙur'an zala ce dukkan mutumin da bai kyautata muryarsa ba da karatun alkur'ani laisa minna wannan baya daga cikinmu dukkan wanda ya zamanto baya yin attaghanni bil qur'an baya kyautata muryarsa lokacin da yake karatun alkur'ani yana yi wa karatun alkur'ani irin karatun jarida Allah ce wannan baya daga cikin waɗanda suke yi mana biyayya suke yin koyi da abin da muke yi saboda ma'aike alaihi salatu wassalam kamar yadda muka karanta a baya karatun shi karatu ne wanda yake daki-daki hatta fayurattilu surata hatta ta kuna aɗuwala min aɗuwala minha mun karanta hadithin na na hafsatu Allah ta'ala ya kare da da ita sannan kuma haka mun ɗauki hadithin abdullahi ibn mughaffal wanda shuba ibn al-hajjaji ibn al-ward al-ataki al-wasiti abu bisbam wanda ya jiyo sa daga wajen mu'awiya ibn qurra wanda shi ko mu'awiya ibn qurra ya jiyo daga wajen abdullahi ibn mughaffal abdullahi ibn mughaffal yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yawm al-fathi ala naqatin lahu yaqra'u surat al-fathi a cikin riwaya ta bukhari yace qira'atan layyinatan wa lahumu farajja'a fiha qala ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل يحكي قراءة ابن مغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم la raja'atu kama raja'a ibn mughaffalin ya hakin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam walil bukhari fa qultu li muawiyah kayfa kana tarji'uhu qala a a a thalatha marratin mun karanta shi a baya ko na'am to kaga ma'aiki alaihi salatu wassalam a aikace ya karanta alkur'ani an ga yadda yake karatu sannan kuma ya yi umarni da a karanta shi da yadda shi yake karantawa wa ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana fada a cikin hadithi na abu huraira wanda bukhari da muslim suka rawaito shi Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ma azina Allahu li shay'in ma azina wa fi lafuzin ka azanihi li nabiyyin hasani sauti wa fi riwayat wa fi lafuzin hasani tarannumi ya tawanna bil Qur'an ya jiharu bihi. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ma azina Allahu li shay'in Allah tabaraka wa ta'ala bai yi saurare ga wani abu ba daga cikin zantuka na mutane, ma a zina linabiyin kamar yadda ya yi saurare zuwa ga wani annabi daga cikin annabawansa, Hassani sauti mai kyakkyawan murya. A cikin wani lafazi ka azanihi linabiyin wato tamkar sauraren da ya yi ga annabinsa wanda yake Hassani sauti mai daɗin murya wa fi lafazin a cikin wani lafazi hasani tarannumi wato mai daɗin murya ya tazanna bil qur'an wato yana kyautata sautinsa da alƙur'ani ya jaharu bihi kuma yana bayyanawa da karatun alƙur'ani baya matse shi wato yana yin at-tazanni bil qur'an ma'ana yuhassinu sautahu bil qur'an yana kyautata muryarsa da karatun alkur'ani sannan kuma yana bayyana wannan karatu din wajen abin da ya shafi karanta alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala bai yi saurare ga wani abu ba daga cikin zantuka na mutane kamar sauraren da ya yi ga zancen shi wato kamar sauraren da ya yi linabiyin hassanin sauti bil qur'an wato ga annabi wanda yake mai daɗin murya wajen karatu idan aka ce alƙur'an yana ɗaukan ma'anar almakaru wato abin da ake karantawa zai iya yiwa ya zamanto wannan alƙur'anin da muke karantawa sannan kuma zai iya yiwa wani littafin shi yasa kamar yadda yake cikin sayul bukhari hadisin abu huraira wanda Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce hufifa ala dawuda al-ƙur'an fakana ya amur bi dawa bihi fa tusraj fa ya ƙara'ul ƙur'ana ƙabla an tusraja wanda Allah ya ce an sauƙaƙe wa annabi dawud alaihi salatu wassalamu karatun littafin sabura ya kasance yana yin umarni a ɗaura mai dabobinsa a sanya musu sirdi da sauransu amma kafin a ɗaura musu sirdin nan sai ya karanta littafinsa zabura mun gane da kyau to sai anan ya ce ma'azina allahu li shay'in ma'azina li nabiyyin hasani sauti bil qur'ani ya jaharu bihi wa fi riwayatin ya taganna haka yake cikin sahih bukhari da muslim maza Allah sallallahu alaihi wasallama ce da ɗai Allah tabaraka wa ta'ala bai yi saurare ba ga wani abu daga cikin zantuka na mutane, ma'azina ma'ana kaman sauraren da ya yi linabiyin ga annabi, linabiyin wannan ya zo shi na kira liya ummal anbiya saboda ya game annabawa ga baki ɗaya. Ga annabi daga cikin annabawansa, to a cikin wani lafazi sai ce ka azanihi. wato ma dinnan nan ka san masdariya ce sai ce ka azanihi li nabiyin wato tamkar sauraren shi ga wani annabi cikin annabawansa hasani sauti mai daɗin murya a cikin wani lafazi hasani tarannumi wato mai daɗin mai zaƙin murya ya tazanna bil qur'an yana kyautata muryarsa da karatun alqur'ani ya jaharu bihi sannan kuma yana bayyanawa da karatun sai zamanto lokacin da mutum yake tilawa ko lokacin da mutum yake muraja'a ko lokacin da mutum yake tasmi'i ya zamanto karatun shi yana fita dalla-dalla kale ya zamanto yana karatu amma waɗansu haruffan yana haɗiye su da gangan gurin da ya san cewa wannan gurin dama bai yadda da shi ba fa'unce ko wawu ne kawai sai ya mushi rafke kawai yanda dai malamin ba zai gane ba dai face ya faɗa wawu ne ya faɗa ba zai gane ba in ya ce mishi fa ne sai ya ce haka na faɗa malam na ce wawu ne ce haka na faɗa mala sai ya zamanto da shi da malar ɗin wani lokacin ana ɓura a sauku wa ƙwala li abi musa al'ash'ari radiyallahu anhu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga sahabinsa abdullahi bin qais abu musa al'ash'ari allah ta'ala ya ƙare yadda da shi manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da abu musa al'ash'ari ce laura aitani wa ana astami'u li qira'atika al-bariha yace da a ce ka ganni jiya cikin dare na huce ta wajen gidanka naji tilawa tana tashi na tsaya nake sauraron karatun da kake jiya da dare da ka ganni to lalle da abun ya baka sha'awa karatun nan naka ya burge ni manzo Allah ya ce da shi laqad utita mizmaran malam Abu Musa haƙiƙa an baka sarewa an baka murya mai daɗi min mazamiri ali Dawuda irin sarewoyi na Annabi Dawud alaihi salatu wassalam wato an baka daɗin murya an baka murya mai zaƙi irin muryoyin da Allah ta'ala ya baiwa annabinsa Annabi Dawud alaihi salatu wassalam Annabi Dawuda wato yana da kwai murya mai daɗi shi yasa ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya ce wa abu musul ashari an ba shi sarewa irin sarewa ta gida annabi dawud alayhi salatu wassalam mun gane da kyau faƙala abu musa sai abu musul ashari ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lau alimtu makanaka ce ya rasulallahi aida a ce na san kana nan kwa jiya lokacin da nake karatu da a ce na san ran gadin ka wajen gidana yayi lahabbartu laka tahbiran lalle da na kyautata karatun alkur'ani din saboda ka ci gaba da sauraro na tahbiran iya kyautatawa da sai na iya gurgurdan karfi na ai jiya lokacin da ka ji ni ina karatu ban san kana nan ba da a ce na san kana nan toho ina ga da yanda miyar za ta yi daɗi ta yi zaƙi da sai ya fi haka to wannan hadithi na abu musa al'ashari wani kaso muttafaƙun alaihi ne wani kaso imamun musulun ya kaɗaita da rawaitosa wani kasan babu shi cikin bukhari babu shi cikin musulun wani kaso ɗin wato abu dawuda da ibn hibban da waɗansunsu suka fitar da shi idan muka ɗauka a wato idan muka ɗauka kaso na laura aitani wa ana astomi likira a cikal bariha wannan riwaya ce ta musulun amma laƙar uti ta mizmaran min mazamiri ali dawu da wannan mutafakun alaihi ne da kuma daga ma bainal kausain dinnan faqala abu musa law alimtu makanaka la habbartu laka tahbiran wannan abdurrazzaq a cikin littafinsa al'amali da ibn nasar da alhakim suka fitar da shi mun gane da kyau to ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda dama ya tabbata a sunna ma'aiki yana cewa a karanta mishi alkur'ani ya saurara daga ciki akwai shi wannan abu musa al'ashari cikin sahabban shi cikin masu zaƙin murya akwai abu musa al'ashari sannan kuma ka akwai abdullahi ibn mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi kamar yadda za mu ga cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarci abdullahi ibn mas'ud ya karanta mai alkur'ani abdullahi ibn mas'ud ya ce na ce ya rasulullahi aqra'u alayka wa alayka unzila yanzu zan karanta maka alkur'ani ka saurara tare da cewa kuma kai aka aka saukarwa alkur'ani din Allah ce kwarai kwa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ina so in ji karatun ne daga bakin wani na yau ba ni nake so in yi ba abdullahi ibn mas'ud yace fa qara'atu alaihi suratan nisa'i hatta ji'tu hadhihi al-aya fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yace sai na karanta mai suratul nisa'i tun daga bidayatu suratul nisa'i sai da nazo wannan ayar fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ce hasbu kal'an ya isa dakata bakin nan ya yi faltafattu ilaihi fa'iza ainihu ta zirifani sai na waiwaya wajen ma'aiki sai na ga idanuwan shi suna zubar da wasake-wasake na hawaye suna zubar da hawaye saboda abubuwan da ayoyin na kusa da ƙarshe suke ɗauke da shi na gobe kiyama. sannan kuma za mu ga cewa shi ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda albara ibn azib ya faɗa wato albara ya ce wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalam a cikin halin bulaguro ya yi mana sallar isha'i ta ƙarshe a ɗaya daga cikin rakawo'in nan guda biyu sai ya karanta suratul tin albara ya ce fama sami'tu ahadan a hasanar sautan aukira atan minhu sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da nake da ido da kunne na bin taɓa jin wani ba wanda yake da daɗin murya da daɗin karatu kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato za ga cewa duk yanda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya koda abu musa al'ashari laƙar utita mizmaran min mazamiri ali dawud wato karatun shi kyau ɗinsa bai kai kyan karatun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba mun gane na'am alfathu alal imam sai kuma wato matashiyar magana ta kan abin da ya shafi tuna wa limami karatu idan limami yana cikin karatu sai ya fadi ya bukaci a gyara mishi to sai a gyara mishi ko yana karatu sai ya bata ma'ana ta yadda ma'anar da ya bada ma'ana ce wanda take mai muni ba haka alkur'ani ya isar ba to ko da bai nemi ba a gyara mishi to sai a gyara mai a dawo da shi kan ma'anar da ta dace wanda alkur'ani din yake so ya isar wa sanna sallallahu alaihi wa sallam al-fatha ala al-imami idha lubisat alaihi al-qira'atu jakadan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sunnanta cin gyara ga limami a tuna wa limami karatu idan karatu ɗin ya rikita ga limami ɗin yana cikin sallah aya ta kubce wa limami ya bura ya hwado ya tafi ya dawo ya koma baya ya je ya je ya shaƙo iskar ya zo ta kasa barin shi ta huce ya huce shi kenan sai ya tsaya kuma sai a gyara mushi ya huce mun gane faƙar salla salatan haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi wata sallah daga cikin salloli na farilla faƙara a fiha sai ya yi karatu a cikin ita wannan sallah ɗin falubisa alaihi sai aka rikitar da shi aka cuɗanya mai karatun nasa ya zamanto wani gurin ya shiga wani guri kuma ba wanda ya ci gyaran shi ba wanda ya tuna mashi tunaninsu da suka ga ma'aiki ya ɗan yi kagal ya je shi ya dawo ya yi kagal ya je ya dawo tunaninsu to wannan ayar da manzan Allah bai karanta ta ba la'alla ko ana so a shafe ta ne to shi ya sa ba su yi gaugawa ba saboda shi na biyun ne bi gairil wahayi la ya tasarraf da suka ga ma ya je ya dawo ya je ya dawo la'alla ana cikin shafe ta ne ba a karasa shafe ta ba shi ya sa su ko ba su yi garajensa tana mishi ba falamman sarrafa lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya gama wannan sallah ɗin ƙala li ubayyin sai ya faɗa ga ubayyu bin ka'ab saboda ubayyu bin ka'ab zalla ya ce wato aqra'u hadhihi al-umma shine ubayyu bin ka'ab Umar dan Khattab ya ce aqra'una ubayyu wanda yafi kowa sanin alqur'ani a cikin mu shine malam ubayyu bin ka'ab shi yasa a zamanin Umar bangaren abin da ya shafi tahajjudi qiyam ramadana Ubay ibn Ka'ab shi ya jagoranci tafiyar wato wannan qiyamul layl din to Ubay ibn Ka'ab yana daga cikin faralarsa shine wanda daga sama mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam ya zo shi ya zo wa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce Allah ta'ala ya ce ka je ka karanta wa ubayi bin ka'ab lam yakun alladhina kafaru hadith yana cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen ubayi ya ce inna Allah amarani an aqra alayka lam yakun ce haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya umarce ni da in karanta maka lam yakun alladhina kafaru ubay ibn ka'ab yace wa sammani a cikin wata riwaya yace wa qad zikirtu inda rabbil alamin kuma Allah ya kama suna na ce ni ubayyu yace kwarai kwa ubayyu sai hoshe da kuka saboda farin ciki akan cewa shi ma ana ambaton sunan shi a wajen mala'ikai mun gane da kyau to ubayyu ibn ka'ab yana ɗaya daga cikin waɗanda suka haddace alqur'ani a zamanin ma'aiki alayhi salatu wassalam sannan kuma yana daga cikin wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce a koyi alkur'ani a wajensu ya ce hudul ƙur'ana min arba'atin ku koyi alkur'ani daga wajen mutum hudu to daga ciki akwai ubayi wuni ka'ab akwai abdullahi wuni mas'ud akwai kuma salim maula abi huzaifa akwai kuma mu'azu wuni jabal an gane da kyau a wata riwayan abdullahi ibn salam na hudun kenan to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ubayi ibn ka'abin a sallaita ma'ana shin ka yi sallan nan tare da mu da kai muka yi sallah ɗalan na'am ya ce ƙwarai ku ya rasulallah da ni aka yi sallah ƙala fama na aka an taftaha alayya ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce to me ya hana baka gyara mun ba me ya hana baka tuna mun ba lokacin da ka ji na haɓara na haɗo na je na dawo me yasa baka tuna mun ba sai rasulullah ina yi tunanin cewa ayar ana famar asa a shafe ta ne shi yasa muku ba ma garaje akan mutum kare ka da wani abu saboda kai da kowane lokaci ana saukar maka da wahayi al-isti'azatu wat-taflu fi as-salati li daf'il waswasati sai kuma alisti'aza neman tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala ya kare bawa daga sharrin shaidan, wata fulufis salati da kuma yin tofi a cikin sallah lidaf'il waswasati saboda tunkuɗewa wasi-wasi na shaidan. Wato lokacin da ya zamanto mutum yana cikin sallah sai waɗansu abubuwa suke ɗan rikitar da shi, ya shiga ya fita bai san inda yake ba. to sai isti'aza ya koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya fake zuwa ga Allah ta'ala ya kare shi daga sharrin wannan shaidani sannan kuma ya yi tofi saboda tunkuɗa wannan wasi-wasi da shaidan. waƙala lahu Usmanu bin Abil'as waƙala lahu Usmanu bin Abil'as radiyallahu anhu Usman ibn Abil'as Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya faɗa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al'imawa muslim ya fitar da haditha ce ya rasulallahi ya jakadan Allah inna shaitana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati ce haƙiƙa shaidan ya sa katangal ƙarfe tsakankani na da sallata da kuma karatuna idan na shigo ina sallah toho sai ya ga cewa shedan gabaki ɗaya ya sha makance tsakankanina da sallatawa sai ma in fita daga cikin hayyaci na bin san baraka ɗaya ce ne ko biyu ko uku ko hudu na rikice gabaki ɗaya na haka lokacin da na zo idan na fara karatu sai in daburce kafin in fara karatu ɗin abin da zan karanta ɗin na iya shi ras amma ina farawa shi kenan kawai sai abin ya rikita shaɗan gabaki ɗaya ya hana ni karatu ya hana ni sallah faƙala sai ma'aiki sallar yalbisu ha alayya yana cuɗan yamun waɗannan abubuwan yana cuɗan yamun sallata idan na fara sallah zai sani in rikice a ciki haka in ina karatu zan rikici faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa shi wannan Uthman ibn Abil As maza Allah ya ce da shi zaka shaytanun yuqalu lahu khinzabun wato wancananka wanda yake saka wannan aiki din yake bata maka sallarka ya rikita maka karatunka ya zo shi biya duk lokacin da ka fara aikin nan na alkhairi ka fara sallah ko ka fara karatu ya zo ya zamanto ya yi ruwa da tsaki kan ya ga cewa ya bata maka wannan tafiyar shaidani ne ana ce da shi khinzab haka sunan shi bala khinzabu sunan shi saboda cikin shaidannai kowane da aikinsa shi babban yana sama akan teku yana nan ya shimfida teku ya shimfida wato ya shimfida shimfidarsa akan ruwa yana zaune kuma sai ya tura talakawan shi duniya ya turo su duniya gabaki ɗaya a ce duk wanda ya fi kowa lalata to shi zai fi kowa samun matsayi a wajena a hadithin abu musa al'ashari ya tabbatar da haka Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi kenan sai ya ce man adallal yawma musliman albastu huttaja duk wanda yau ya tafi ya je shi ya batar da musulmi musulmi ne na kwarai mutumin kirki yana gaya wa mutum yake kullum dama don wanda ya batar da musulmi ya zama shi ne sanadiyar batan musulmi to shi ko in ya zo gurina za a je shi a kusa da ni zan dora mai kambai na sarauta sarauta lewa tashi ci shi kenan sai ya turo da jama'a shi wancan shaidankin ya je ya mamaye wancan yanda zai shagaltar da shi ba zai yi karatun alkur'ani ba ya shagaltar da shi ba zai yi karatun sunna ba ya shagaltar da shi ba zai yi sallah ta lokaci biyar a cikin jama'a ba ya shagaltar da shi ba zai yi zumunci ba ya shagaltar da shi ba zai yi kaza ba zai yi kaza ba na ayyuka na alkhairi gabaki ɗaya daburta mushi wannan yinin nashi kuma zai je ya faɗa mushi ya ce to yau lam azal bihi hatta fa'ala kaza wa kaza bungushe ba ina mamayar wannan bawan na Allah wanda yake musulmi cikakke har sai da naga cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza da wannan bawan ba za a yi kiran sallah bai tashi ba amma yau sai da na hana shi sakat ko sallah din bai tafi ba zai ce wannan bawan ba za ka ji an yi zagi a gaban shi ba ya kyale to amma yau sai da na sa shi shi ma ya zagi din eh mun gane da kyau zai ce wannan bawan lungun da ya shigo ya ga ana shan shisha to ya daina bin lungun nan to amma yau sai da na sa shi je ya zauna a fadal masu shan shisha shi ma aka ba shi ya dan surba shi kuma wancan zai dawo ya ce to ni ma ranka ya dade lam azal bihi hatta aqda walidayhi bungushe ba ina ta saka mai abubuwa ina ta sa mai tunani na banza a rai har sai da naga cewa da ya kangare wa iyayen shi sai da ya zamanto da shi da iyayensa kowanne kowa daga cikinsu yana kyamar soban shi sun yi uwa ka uwa ka sannan ni na bar shi ya ci hala ba kai komai ba aushe ka an yi barra la'alla barin shi da kai yanzu kuma ya je shi ya nemi tuba a wajensu sun yafe mishi ya ba kai komai ba wancan zai zo shi ya ce to ni kuma ranka ya daɗe lam azal bihi hatta tsallaka zaujatahu ai da na shiga gidansu in shiga zuciyar ita matar in shiga zuciyar shi bungushe ba ina ta kai kawo tsakankaninsu har sai da na ga ya mare ta ta rama daga ƙarshe da ya sake ta shi yawa kai ba komi ce aushaka an yi ta zawaje la Allah ka shiri yanzu kuma zai dawo da ita a ci gaba da zama shi kuma zo shi ya ce to lam azal bihi hatta asharaka bungushe ba ina ta sa mai cewa addinin da yake ciki akwai shubha a cikin shi har sai da na fitar da shi daga cikin addinin har sai da ya shirka ya hada bautar wani da Allah ce kai ne anta anta eh kai din nan babba ne ya kamata a ce an baka matsayi na kusa ya ce matso nan in dai zaka raka fitar da musulmi daga cikin musulunci to kai wannan kafi kowa kokari ka ji wayin da shedan yake to cikin yaran shi akwai khinzab wanda khinzab aikinsa shi ne irin wannan aikin mun gane ta yadda za a ga cewa sarkin barayi cikin yaran shi da yake turawa kowane da aikinsa wani ne aka sace mashi kaya abokin sarkin barayi ne ya zo shi masallaci sallar juma'a sai aka sace mishi na ko salula ce ko menene shikenan bayan ya tashi kawai sai ya shafa ya ji salula babu ita sai ya kira ya sarki ce kai ya ce yau amin abin da bai dace ba ce aina a wani masallaci ne aka baka ya ce a masallaci kaza to shi ne sai yake tambayar shi ya ce salula ta ka a ajihun gaba ne take ko a ajihun dama ko a na hagu ya ce kuma ka raka tambaya zana ce ya ce a'a ya ce ai kowane da aiki shi cikin yaran namu akwai wanda satal ajihun gaba ya fi gwanan cewa da ita to inda ajihun gaba ne aka maka aiki to mun san wanda za a kira yanzu ya mai don maka yanka in ana hagum ne akwai wanda shi kuma goshe ne dama satar bangaren ajihun hagum wannan shi ya gwanan ce a kanta haka bangaren dama kowane da aikin shi mun sani yace to ana gaba ne kawai kai da ya kira sula kai a masallaci ka za su lana da ka ɗauka mai data mun gane da kyau zuka zo ka amshi kayanka to shi ma ka khinzab yake bangaren abin da ya shafi cuɗan yawo mai karatu karatunsa da mai cuɗi mai sallah sallarsa to shaidan ne wanda ake ce da shi khinzab manzo Allah ce fa idza ahsastahu idan har ka ji motsin shi kaga cewa ya zo kuma yana so ya bata maka sallah kana cikin sallah kana cikin hayyacin ka ya zo shi saboda ya bata maka fata'awwaz billahi minhu to ka nemi tsari da Allah Allah ya kare ka daga sharrin wannan shedanin watful ala yasarika salatan sannan kuma ka yi tofi sau uku a hagum ɗinka bala Usman ibn Abil As yace fa fa'altu zalika wato sai na aikata wannan abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da ni shi na cewa yin tofi so uku da kuma yin isti'aza ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ni daga sharrin wannan shaidanin fa'azhabahu Allahu anni sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tafiyar da shi daga gare ni sai ya zamanto na samu kaina ta wannan matsala ɗin ba na fama da ita na'am sai kuma matashiyar magana ta gaba an ruku'u sai kuma ruku'u yanda ake yin ruku'u da kuma wani lokaci ake tafiya a yi ruku'u na'am ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama karatun fatiha da sura sakata saktatan wato yana yin shiru ɗan lokaci ƙanƙane yana yin shiru lokaci ƙanƙane ba tare da ya tafi ya yi ruku'u ba sun marafa ya daihi sannan sai ya daga hannayensa guda biyu alal wujuhil mutaqaddimati wato akan huskoki wanda suka gabata a baya fi takbirati liftitahi a can kabbara ta budewa sallah wato sai ya daga hannayensa imma ya zamanto setin kafadinsa imma ya zamanto setin kunnayensa kamar yadda kowanne ya tabbata a cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadithin wato abu dilaba wanda ya ga malik ibn al-huwairith yana yi kamar yadda yake cikin sahihu muslim to yana daga hannayensa hatta yuhaziya bihi ma furu'a uthunaihi wato hadda ya dabaranci wato setin kunnayen shi daga sama idan ya daga hannayensa hadithin abu humaidin sa'idi wanda al'imamul bukhari ya kawo shi da kuma hadithin abdullahi ɗan umar wanda shi ma yana cikin bukhari da muslim shi kuma ya tabbatar da cewa yana ɗaga hannaye ne zuwa setin ka hudu to shi ne ce kamar yadda ambatansa ya gabata a baya alal wujuhil mutaqaddimati akan huskoki wanda suka gabata a baya a cikin takbiratul iftitah a cikin kabbara ta budewa sallah wa kabbara sai kuma ya yi kabbara kaga wajen sun marafa ya daihi wa kabbara to shi ma wannan mutum yana da kai huskoki guda uku wanda a can mun yi magana a kai amma kafin ya daga hannayen nashi ya ce allahu akbar sannan ya daga hannaye imma ya daga hannaye tare da kabbara imma sai bayan ya daga hannaye sannan ya yi kabbara mun gane wa raka'a sannan kuma ya yi ruku'u wa amara bihi mal musi'a salatihi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci mutumin da yake munana sallarsa bihima wato da waɗannan guda biyun da ɗaga hannaye guda biyu da kuma yin kabbara lokacin da za a tafi ruku faƙala lahu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi innaha la tatimmu salati ahadikum innaha haƙiƙa yadda lamarin yake la tatimmu salatu ahadikum sallar kowane ɗaya daga cikinku ba ta cika hatta yusbigha alwudu'a har sai ya cika alwalla ya yi ta kama a marahullahu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi. Asbaga wato shine atamma, al'isbagu shine al'itimam kamar yadda al'imamul Bukhari ya kawo wannan a can cikin kitabul wudu'i nasa. Thumma yukabbirullaha wa yahmaduhu wa yumajjiduhu. sannan sai ya girmama Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama shi wa ya ƙara'u mata ya tsara min alƙur'an sai kuma ya karanta abin da ya sauwaka na alƙur'ani mimma allamahullahu daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi na alƙur'ani wa azina lahu fihi kuma ya mai izini da ya karanta a cikin sallah ɗin. wato alkur'ani kenan thumma yukabbiru wa yarka'u sannan kuma sai yayi kabbara ya tafi yayi ruku'u wa yadau yadayhi ala rukubatayhi yana dora hannayensa guda biyu akan guyoyinsa hatta taquma inna mafasiluhu wato har sai gababuwan shi baki ɗaya sun nutsu ba tare da yayi da gaugawa ba kenan wa tastarkhiya wato sun koma inda suke gababuwan shi baki daya sun yi meƙa alhaditha wato ka karanta hadithin alai zuwa ƙarshensa wato wannan hadithi na almusihu salati hadithin rifa'at ibn rafi ne zuraqi al-imamu abu dawuda ya fitar da shi haka al-imamu nasa'i haka al-imamu al-hakim an-naisaburi to wajen abin da ya shafi daga hannaye gashi kamar yadda malam ya kawo a nan da kuma yadda muka faɗa a can baya sai kuma sifatun ruku'i siffar yadda ake yin ruku wa kana sallallahu alaihi wasallama ya da'u kaffaihi ala rukubataihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ɗora tafuffukansa guda biyu ala rukubataihi akan gwiwoyinsa wa kana ya'muruhum bidhalik ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana umartar sahabbansa da yin hakan din wato yana umartar su da su dora hannayensu da su dora tafuffukan hannayensu akan gwiwoyinsu wa amara bihi aidan almusi'a salatihi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam hallo dai ya umarci mutumin da yake munana sallarsa bihi da ɗora hannayen da ɗora tafuffukan hannayensa akan gwiwoyinsa kama marra anifan wato kamar yadda ya wuce ɗazu shine ɗazu a cikin arruku'u kenan ko wa kana yumakkinu yadayhi min rukubatayhi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana tabbatar da hannayensa guda biyu min rukubataihi daga gwiwoyinsa ka annahu qabidun alaihima kai ka ce yana mai damka a kansu wato yumakkinu yadaihi min rukubataihi yana tabbatar da hannayensa guda biyu akan gwiwoyinsa kai ka ce ya kama su ya rike su ne mun gane to wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim wa kana yufarriju baina asabi'ihi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam idan yayi ruku'u ya dora hannayensa guda biyu a saman tafuffuka hannayensa guda biyu a saman gwiwoyinsa to yana ware yatsotsin nasa yana ware tsakankanin yatsotsin shi baya haɗe su baya musu haka wara su yake haka kamar yadda al hakim ya kawo hadisi na wa'il ibn hujr wa amara bihi al-musi'a salatihi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya umarci wannan mutumin da ya muna na sallar shi da ya zamanto idan yayi ruku'u ya dora tafuffukan hannayensa akan gwiwoyin shi sannan kuma ya ware yatsotsin kada ya haɗe su a guri ɗaya faƙala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi izara ka'ata idan ka yi ruku'u faɗa'ara hataika ala rukumataika ka ɗora tafuffukan hannayenka guda biyu a kan gwiwoyin ƙafafuwanka sun mafarrij baina asabi'ika sannan kuma sai ka ware tsakankanin yatsotsinka ka wawwara su kadda ka haɗe su ثم امكث حتى ياخذ كل عضو ما اخذه sannan sai ka dade a cikin wannan ruku'u da kai ba daga kayi ba za ka dago har sai kowata gaba ta koma inda ta fito har sai kowata gaba ta dace ta koma inda ta fito sannan kuma za ka dago wa kana yujafi wa yunahi mirfaqaihi an jambaihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana nesantarwa mirfaɗaihi wato gwiwoyin hannayensa yana nesantar da su wa yunahi yana karkatar da su an jambaihi daga hankurkurransa wato lokacin da mutum ya yi ruku'u ba a so ya haka ya haɗe nan ɗinsa da nan nan shine jam haƙarƙari kenan ko? to haƙurƙuransa guda biyu to ya kasance yana nesantar da gwiwoyin hannayensa daga nan ɗinsa in yi ruku'u wato yana ɗan buɗa su kenan mun gane wa kana idza raka'a basata zaharahu wa sawwahu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yayi ruku'u basata zaharahu yana shimfiɗa gadon bayansa wasawahu ya daidaita shi seti ɗaya ga baki ɗaya ya zama ba kamar an mai fant daga gaba ba ba kamar an mai fant daga baya ba hatta law sabba alai law subba alaihi alma'u lastaqarra wato har ma dai da a ce za a zuba ruwa akan wannan gadan bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu to lalle da wannan ruwan ya tabbata ba zai gangare ta gaba ba haka ba zai gangare ta baya ba saboda setin guda ɗaya ne ba a yi mashi fant bayan da ruwan zai dinga sabka ba wa ƙala lil musi'i salatihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga mutumin da yake da ya muna na sallarsa shine khalladu bin rafi'in maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi fa'iza raka'ata idan ka yi ruku'u faja'alin rahataika ala rukubataika ka ɗora tafuffukan hannayenka akan gwiwoyinka wa mudud zaharaka sannan kuma ka meƙe gadon bayanka wa makin li ruku'ika ka tabbatu da kyau saboda ruku'un da kai ya zamanto ka tabbatu da kyau kadda ka tsaya a kada ka yi gaugawar ɗagowa ka tabbatu da kyau saboda ruku'un da ka yi wa kana la ya subbu ra'sahu wa la yaqna'u ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya kifa kanshi gaba ƙasa lokacin da ya ruku'u baya zamantowa ya kai kanshi ƙasa sosai sama da yadda idan ka zuba ruwa zai zamanto ya gangaro ta wajen kanshi wala ya ƙana'u sannan kuma baya ɗaga kan shi ta yadda idan ka zuba ruwa a gadon bayan shi zai sabkata bayan shi walakin bayyana zalik sai dai ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato yana yin ruku'u bayyana zalika tsakankanin ɗaga kai da kuma kifa shi ƙasa wato yana yin ruku'u faikunu zaharuhu mustawiyan gadon bayansa yana zamantowa daidai da wuyansa da kuma kansa mun gane da kyau to ina ga anan ya kamata a ce mun kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan wujubu tuma'ninati fi ruku'i abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik